الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
أنا كرت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan marice na lahadi 24 ga watan jumada al'ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da sha biyar ko sha shida ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masjidu sahaba wanda yake kasuwar tunawa da babanmu kakanmu malaminmu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Kamar yadda sanarwa ta gabata, matashiyar tattaunawarmu shi ne alaƙar Alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ko ka ce alaƙar hadisi da Ƙur'ani. To, ko shakka babu da Ƙur'ani da hadisi abu guda ne. ta fuskokin da za mu ambata ba a raba hanta da jini alaramma ya yi mana ta goma shi ya buɗe mana da wata aya wacce take nuna waɗannan abubuwa guda ne wanda zan so alaramma ya sake biya mana wannan aya mu yi matashiya da ita mai mabuɗin kunne da ita innal ladhina yakfuruna billahi bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا
Allah madaukakin sarki yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke kafircewa Allah kuma suke kafircewa manzannin Allah domin a ka'idar imani dole ne mutum ya imani da Allah kuma dole ne ya imani da manzannin Allah duka ba a rabawa to waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah a nan wani zai ɗauka cewa kamar sun ce ba su yadda da Allah ba ne ba su yadda da manzanni ba ba haka ba ne. Allah suka ɗauka suka bar manzanni. Littafin Allah suka ce sun yadda da shi amma ba su yadda ba da maganganun manzanni. To shi ne Allah subhanahu wata'ala sai fito da zancen a fili. Sai ce waya kulu na nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله سنة سوس رب مكان الله يدى مكانسا تهنير تيوا نؤمن ببعض من يدد شاشي معنى قرآني كينان ونكفر ببعض بم يدد شاشي با معنى سنة كينان سألا يتي ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سنة سوس صامر دوانح ونتفركي سكاتكي شيبا كافرتي بسانسا شيبا مسلمتي بسانسا ba kafirci ba domin sun ɗauki wani kaso na imani shine yadda da Allah kuma ba imani ba ne domin sun yadda wani kaso ɗin na imani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan to ku sani duk da rabi da rabi ne amma waɗannan su kafirai ne tsantsa domin a ƙa'idar imani idan Allah ya ce a yadda da abari sai ka yadda da casa'in da tara da ɗigo tara kai yarda da dubo ɗaya to da kai da wanda bai yarda da duka ba duk ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki ta yi a shiga duka ko ka shiga duka ne ko ka fita duka يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani udkhulu fis silmi ku shiga cikin musulunci ka fa ku da kwakwata wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ma'ana ɗiban wani kaso na sifofin imani da barin wasu yadda da wani kaso na rukunin imani da kin yadda da wasu da wannan bangon hanya ce ta shaytan innahu kusani shi shaytan lakum aduwwun mubin maki ne a gare ku a bayyane to hakika ya yan uwa kamar yadda na faɗa ƙur'ani da sunna abu guda ne wani zai ce ta yaya to ga amsa imam ibn maja ya rawaito hadisi wanda shine hadisi mai lamba ta sha biyu a cikin sunan ibn maja da imam ahmad dan hanbali a cikin musnad ɗinsa wanda shine hadisi mai lamba ta dubu sha bakwai da ɗari ɗaya da casa'in da hudu hadisin al-miqdam ibn ma'ali karim Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu yushiku saura kirs ay yaquda rajulu a samu wani mutum ya zauna muttaki'an ya bararraje ala arikatihi akan karagarsa akan wajen zamansa yuhaddathu bi hadisin min hadisi a zo a gaya maka wani hadisi daga cikin hadisai na fa ya qul sai ya ce bainana wa bainakum kitabullahi mu ba ruwanmu da wani hadisi littafin Allah ya ishe mu ma wajadna fihi min halalin istahlalna mu iya abin da muka samu na halal a Qur'ani da shi muka yadda wa ma wajadna fihi min haramin harramna mu iya abin da muka samu na haram a Qur'ani kadai da shi muka yadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara ku yi inna ma harrama Allah kama harrama rasuluhu lallai abin da Allah ya haramta daidai yake da abin da manzon Allah ya haramta to kaga ta wannan fuskar ta halacci da haramci da Qur'ani da sunna ɗaya suke bari mu bada misali Qur'ani ya gaya mana matan da aka haramta auren su cikin hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa ƙarshe amma akwai wasu matan da ba Qur'ani bai faɗi haramcin su ba kuma a yau ba a auren su to ta ina aka samu haramcin kin auren su misali auren ƙanwar uwa ta mata ko ƙanwar ubanta a lokaci guda ma'ana kana auren mace kuma ka je ka auri ƙanwar uwarta ko kana auren mace ka auri ƙanwar ubanta a lokaci guda fa ka haɗa su su kishi ba inda wannan ya zo a ƙur'ani amma kuma ba a yi to ta ina aka samu haramcinsa a sunna maza Allah ce la tujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha ba haɗa tsakanin mace a aure da yar ubanta ko yar uwarta a lokaci guda a aure su wannan abun duk duniya ta karɓe shi kuma babu shi a ƙur'ani a ina aka same shi a sunna domin me ma harrama rasulullah kama harrama Allah abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta ta fuskar haramci to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala a qur'ani ya gaya mana abubuwan da ya haramta mana na ciki daga ciki akwai jini daga ciki akwai mushe cikin ayoyi mabambanta قل إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وما أهل وما أهل به لغير الله والمنخلقة والموهوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا وأن تستقسموا بالأزلام قل لا أجد قل لا أجد فيما حرم عليكم ما أوحي قل لا أجد ما حرم عليكم قل لا أجد فيما أوحي إلي قل محرما لا ما قل لا أجد فيما أوحي علي محرم على محرم على من To waɗannan ayoyin akwai ire-iren su da yawa wanda suna magana akan haramcin cin jini da haramcin cin mushe. Ubangiji ya ce, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, an haramta muku mushe, an haramta muku jini. Kuma ya ce, Ƙulla a ji fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa ayyakuna على maitatan.
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا Mhm.
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر في فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك فإن ربك غفور رحيم To a nan kaga Ƙur'ani ya haramta dukkan mushe kuma ya haramta dukkan jini. Haka ne? Fara mece ce? Mushe ce ana ci ko ba a ci. Ka taɓa ganin wanda ya yanka fara kan ya ci ta? Kifi, mushe ake cinsa ko kuma yanka shi ake. Sai ya yi mushe. Ka je ka ga yadda masu kifi suke yi in za su kashe kifi a buhu ake sa a ta rada shi da ƙasa sai ya daina motsi haka za a ci shi ba danne shi ake a yanka shi irin yadda ake yanka saniya ko rago ko tinkiya ko akuya ba to wannan mushen na, sa- na, na, na fara da mushen na kifi a ina aka samu halaccin cinsa a hadisi a hadisi sannan akwai jini ƙur'ani caye duk jini bai takaice ba a ayar suratul an'ami ce yace illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan yayi kaidin sa da masfuhan ma'ana jinin da ya biyo wuka ko ya biyo jijiya akwai jinin da kowa ya san ana cinsa shine hanta da huhu hanta da huhu menene jini ne ko bahaushe yana karin magana ya ce ba a raba hanta da jini to a ina aka samu halaccin cin hanta da saifa tare da cewa jini ne kuma qur'ani ya ce kar a ci jini a hadisi hadisin imamu ahmad hadisin abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillal lana maitatani waddamani an halatta mana jini biyu da mushe biyu tare da Qur'ani ya zo ya yi kuɗin goro amma sunna sai ta zo ta ware wanda daman yana daga cikin ayyukan da sunna take wa Qur'ani wanda za mu zo bayaninsu a nan gaba to amma dai ta wannan fuskar dan mu fitar da abin da manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi cewa da Qur'ani da sunna ɗaya suke ta fuskar halattawa da kuma haramtawa ga kaɗan daga cikin misalai. To sannan cikin ruwayoyin wannan hadisi na Al-Mikdam ibn Ma'adi Karib, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala kuma ku saurara ku ji inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu an bani qur'ani da kwatankwacin sa a tare da shi me kwatankwacin qur'ani sunna to waɗanda suke musun haka wanda daman ba sa fahimta idan kana neman mara fahimta dolo ki dahu ne shi ne wanda ya ce ba zai aiki da sunna ba domin a lokaci guda yana faɗar abin da ya san ba zai yi ba ne yana faɗa da bakinsa kuma ayyukansa suna ƙaryata shi idan ka ce ya za a yi a ce sunna irin ƙur'ani ce to bari mu gaya maka ta fuskar irin ki dahumancinsu na farko ba su tsaya sun fahimci hadisin ba amma sai su kokarin su yi ne su karyata shi ya kamata kafin ka karyata abu ka fara ne fahimtar sa tukuna sai su kawo ayoyin da suke cewa mutane da aljanu ba za su iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba kamar fadin Allah madaukakin sarki قل لئن اجتمعت الإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا wannan ayoyin irinsu suna da yawa a Qur'ani wanda Allah ya wa kafirai tahaddi in kun isa ku zo da kwatankwacin Qur'ani mun kawo wannan ta ƙarshe ta suratul Isra saboda a cikin ta ne Allah ya bakan damiya yace kai ba fa ku iya ku mutane ba in ma za ku haɗu da aljanu ba za ku iya ba to ka kalli abin da ayat ta ce qul ka ce da su la in ijtama'atil insu inda mutane za su haɗu duka wal jinnu da aljanu ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da irin wannan qur'ani sai Allah ce la ya'tuna bi mislihi ba za su iya ba yanzu nan da suwa ake mutane da aljanu shi kuma annabi ta ya utitu an bani yanzu akwai mutane maganar mutum da aljanu a tasa maganar shi yana maganar Allah ya bashi kai kuma kana maganar mutane da aljanu ba za su iya ba daman ya za a yi mutum da aljan su iya abin da Allah zai yi Qur'ani ne da kansa ya tabbatar da Allah yana kawo Qur'ani kuma yana iya kawo wani abu kwatankwacin Qur'ani ma nansakh min ayatin ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ubangiji madaukakin sarki yace ma nansakh min ayatin ba ma shafe wata aya aw nunsiha ko mu mantar da karanta ta na a ci bi khairin min ha sai mun zo da wacce ta fita au misliha ko irinta waye yake zuwa da irin qur'ani Allah amma mutum da aljan ba za su iya zuwa da qur'ani ba amma shi Allah da yayi qur'anin yana iya zuwa da kwatankwacin sa na a ci bi khairin minha au misliha to da haka a hadisi da annabi yace ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ku saurara ku ji ni an bani qur'ani da irin sa tare da shi yana nufin Allah ya bashi to duk wanda yace Allah ba zai iya bawa annabi irin qur'ani ba yayi musun kudura Allah shi yasa a ƙarshen ayar ayar sai Allah ya ce alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir ku ba ku san Allah yana da ikon komai ba to kaga anan duk wanda yazo zai hada maka wannan hadisin da wayancan ayoyin ya ce ai ba zai yi ba to kwata kwata bai fahimci ina aka dosa ba bai fahimci aya ba bai fahimci hadisin ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an bashi Qur'ani da kwatankwacin Qur'ani wai ta wace fuska ce hadisai suka yi kama da Qur'ani mun faɗi ɗaya daga cikin fuskokin kamar yadda manzo Allah ya faɗa shine ta fuskar halattawa da haramtawa to bari ku ji sauran fuskokin ko tso wasu daga ciki daga ciki Qur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce Qur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce ma'ana yadda Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi wahayin Qur'ani haka ya masa wahayin sunna sai dai kamar yadda malamai suke faɗa bambancin shine ita sunna kimsa masa wahayinta akai aka shi kuma qur'ani turo mala'ika akai yayi masa magana wanda duk wanda ya san larabci ya san wahayi iri iri ne akwai wahayi na kimshe kuma qur'ani ya tabbatar da shi ba mala'ika ne zai zo ya maka magana ba kawai Allah ne zai kimsa maka abu a kwakwalwarka kuma ya sa ka yi shi dole irin wahayin da Allah ya wa kudan zuma irin wanda ya wa mahaifiyar Annabi Musa wa auha rabbuka ila an-nahli wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyuta an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun Ubangiji yace wa auha rabbuka ila an-nahli Allah ya wa kudan zuma wahayi ana nufin malaika yazo ya same ta ya kimsa mata a cikin kwakwalwarta kuma ya nufe ta da aiwatarwa wannan wahayi ne shi ake kira wahayi na ilhama kimshe to haka nan wahayin da Allah ya wa mahaifiyar Annabi Musa wa auhayna ila أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
Allah ya ce wa auha rabbuka ubangijinka yayi wahayi ila ummi Musa zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa nan ma ba mala'ika aka tura mata ba dabaru ne Allah ya kimsa mata ga yadda za ta yi dan ta tsiratar da ɗanta daga harin Fir'auna da mutanansa kaga wannan ma wahayi ne kuma ba mala'ika ne ya zo da shi ba kimshe ne to sannan ga wahayin da Allah yake wa annabawa wanda shi kuma mala'ika ne yake zuwa yi musu magana da manzo Allah ya ce Allah ya umarce shi ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ inna auhayna ilayka kama إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده to kaga wannan wahayin da aka yi wa annabi da sauran annabawa ba kafin sa ba wahayi ne na kimshe ba shi wahayi ne na a turo mala'ika an gane ko shi yasa da Allah zai fayyace wahayin dangane da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake fadar hanyar da Qur'ani ya zo masa man kana aduwwan li jibril fa innahu من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا nazala bihi نزل به الروح الأمين مم.
على قلبك لتكون من المنذرين qul nazzalahu قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا To kaga duk wannan wahayin shi kuma mala'ika ne ya zo. To amma idan ba wannan bayanin aka yi maka ba, kawai aka ce maka wahayi, yanzu cikin waɗannan duk da muka buga misali da su wanne ne ba wahayi ba? Na ƙudan zuma wahayi ne, na ummi Musa wahayi ne, na annabawa wahayi ne, na manzan Allah wahayi ne, amma dukkaninsu Allah maɗaukacin sarki ya kira su da suna wahayi bai tantance ba. Sai ka shiga ilimi malamai za su gaya maka bambancin. To ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai kenan wahayi ce amma wahayi na kimshe wahayi na Allah ya si- ya kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayanin da hukunce hukuncen shi kuma ya isar amma Qur'ani wahayi ne ta hanyar aiko mala'ika kuma dukkan biyun Qur'ani ya tabbatar musu da sunan wahayi me dalilin da yake nuna cewa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sunnar sa hadisan sa wahayi ne shine ayoyin farkon suratul najmi Allah ya ce wan najmi idha hawa والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى a iya fadin Allah علمه شديد القوى a iya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha. Wai da wa ake, da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ake baya faɗar son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa. To shin, ƙur'ani da ake magana a kansa, maganar waye? Allah, tun daga A ɗinsa zuwa Z ɗinsa, tun daga ba'un ɗinsa zuwa sinun ɗinsa ta minal jinnati wan nasi. Daman duk musulmi ya san Ƙur'ani maganar Allah ne.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hakika kalmomin Ubangijin ka sun cika, sidikan gaskiya wa adilan da adalci. A wani wajen Allah ya ce kullum min indillah, ka ce dukan ƙur'ani daga
كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Kul kullum min indillah wa ma yadhakkaru illa ulul albab alarma ma'ana qur'ani dukansa daga Allah ne to kaga kenan waccan maganar da ake cewa baya fadar son zuciya sai wahayi ta nuna ba qur'ani ake nufi ba wannan maganar annabi ta kansa ita ma wahayi ce maganar Allah daman wannan ai babu mai shakka akan wahayinta qur'ani ai daman dukkaninsa wahayi ne To yanzu so ake a tabbatar maka bayan Ƙur'ani wahayi ne, maganganun annabi su ma me wahayi ne. Domin anan an ce wa ma yantiku anil hawa baya faɗar son zuciya in huwa illa wahayin yuha duk maganar sa wahayi ne akai masa. Wannan ana maganar maganar sa tasa ta kankin kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga ta wannan fuskar an samu misliya. Ƙur'ani mislus sunna sunna mislul Qur'an. Ta fuskar Qur'ani wahayi ne, sunna ma me wahayi ce. Yana daga cikin sunayen Al-Qur'ani shine az-zikru. Ubangiji yace inna nahnu nazzalna dhikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون innal ladhina kafaru bi-dhikri إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد a waɗannan ayoyi guda biyu da alaran ma ya karanto mana az-zikru kai tsaye Qur'ani ake nufi tare da cewa kalmar zikiru tana daga cikin kalmomin da malaman larabci suke kiransu da mutaradifat an gane ko ma'ana kalmomi masu ma'anoni da yawa ko mushtarakat kalmomi wanda suke mushtarakai lafazin mushtarak ka samu lafazi ɗaya amma yana da ma'anoni da yawa kalmar zikiri tana zuwa da ma'anar Qur'ani kai tsaye kamar a cikin waɗannan ayoyin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikiru shine Qur'ani kuma mu zamu tsare shi innal ladhina kafaru bizikri lalle waɗanda suka kafirce wa zikiru lamma ja'ahum yayin da yazo musu sai Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz shine dai gawurtaccen littafin nan la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi wanda barna ba ta zuwa masa ta gaba gare shi ko ta bayansa tanzilun min hakimin hamid saukakke daga mai hikima abin yabo ubangiji subhanahu wataala to amma tare da haka kalmar zikiru tana zuwa da ma'anar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ashe ta wannan fuskar ma akwai kamanceceniya qur'ani mislu sunna sunna mislul qur'an hatta a wajen sunaye ana kiran qur'ani zikiru ana kiran sunna da zikiru menene hujja menene dalili tafi suratul juma'a ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza nudiya lis-salati in an yi kiran sallah min yawmil juma'ati ta ranar juma'a fas'au ila zikrillahi ku tafi zuwa ga zikrillahi me yake nufi da zikrillahi anan hudubar juma'a ita ce zikrillahi anan domin zuwa sallar juma'a da sauraron hudubar da ake yi kafin ai sallar wajibi ne kuma sauraron hudubar shine zikiru anan tare da ita kanta sallah tana daga cikin sunayenta ana kiranta da suna zikiru amma anan zikiru malamai suka ce shine hudubar juma'a to waye yake hudubar juma'a a wannan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaqu وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين wa idza ra'aw tijaratan in sun ga wani kasuwanci aw lahawan ko wani wasa in faddu ilaiha sai su tarwatse su tafi zuwa gare shi wa tarakuka qa'ima su barka a tsaye abin nufi su bar annabi sallallahu alaihi wasallama a tsaye yana huduba to da haka malamai suka ce zikir anan huduba ake nufi kuma mai yin huduban nan shine annabi dan haka kalmar zikiru anan maganganun annabi ake nufi fas'au ila zikrillah abin da zai fi fitowa fili sama da wannan mu koma ayat suratul ahzab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minni يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذkurna واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ubangiji subhanahu wataala yace ya nisa annabi mun dauko ayar da tsawanta dan ka san da suwa ake farko dai kun ji an ce ya nisa annabi ko ma'ana matan annabi to abin da ya taho ya taho sai Allah ya ce wa zukurna kurinka zikiri kuna ambatan mayutla abin da ake tilawarsa fi buyuti kunna a ɗakunan ku min ayatillahi na ayoyin Allah wal hikima da hikima cewa ku rinka zikiri kuna ambato ma'ana abin da za ku ambata din ambatansa zikiri ne yinsa zikiri ne to menene abin da za ku ambata ku rinka yinsa kuma yinsa ɗin zikiri ne sai ce min ayatin lahi ayoyin Allah wal hikima da kuma hikima wanda ita ce abin da zamu dira akan ta ta gaba hikima anan hadisan annabi ake nufi to amma da qur'ani da hikima sai Allah ya ce wa zkurna ku rinka zikirin su kaga kenan karanta qur'ani zikiri ne karanta hadisai ma zikiri ne qur'anin zikiri ne hadisin ma ne zikiri ne To ta wannan fuskar ma an samu tawafuki, Qur'ani mislu sunna sunna mislul Qur'an. Abu na uku shine hikima. Yana daga cikin sunayen Alƙur'ani hikima. Kuma yana daga cikin sunayen hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sunnarsa su ma ana kiransu da me? Hikima. Imam Shafi'i ya ba da ka'ida a cikin littafinsa na Al-Umm. Yace a Qur'ani ka duba da kyau duk inda aka haɗa hikima da alkitab ko hikima da al'ayat to hikima sunna ake nufi alkitabu kuma qur'ani ake nufi ko al'ayatu kuma qur'ani ake nufi tare da cewa lafazin hikima shi ma lafazi ne mushtaraki ma'ana yana daukar ma'ana sama da daya hikima tana iya zuwa da wata ma'anar ba qur'ani ba hikima tana iya zuwa da wata ma'anar ba sunna ba amma in dai suka haɗu da alkitabu da alhikimatu to ko shakka babu hikimatu anan sunna ake nufi bari mu buga misali na inda hikima ta zo ba qur'ani ba ba sunna ba dan mu dada fito da abin fili ubangiji yace isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب inna sakkarna إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب kun ga anan kisar annabi Dawud ake amma sai Allah ya ce wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi Dawud wa atainahu alhikmata mun bashi hikima wa fasla alkhitab mun bashi azancin magana shin hikima anan ana nufin Qur'ani annabi Dawud ba bashi Qur'ani ba hikima anan ana nufin hadisi ba haka ake nufi ba Allah ya fito da abin karar a wani waje sai ya ce wa ataina Dawud zabura da haka hikima anan ita ce zaburar da aka faɗa a wani wajen na ɗaya kenan na biyu a suratul luqman walaqad ataina ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah ya ce walaqad haqiqa ataina luqman alhikmata mun ba luqman hikima anan hikima ba qur'ani ake nufi ba hikima ba sunna ake nufi ba shine abubuwan da suka biyo baya na wa'azi wa iz qala luqman libnihi wa huwa izu har izuwa karshe shi yasa ma ake masa laqabi da luqmanul hakim luqman mai hikima mai azanci shi yasa duk mai hikima mai azanci ma laraba suna ce da shi hakim shi yasa a tarihin larabawa ma akwai wani wanda ake kira da hakimu toma ko tomal hakim qala al hakim qala al himaru al hakimu toma law an safa daru kuntu arkab fa innani sahibu fa innani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab har ma suna da karin magana sukan ce arsil hakiman wala tusihi ka aiki mai hikima ba sai ka gaya masa me zai ba in dai yana da hikimar ya san me zai maka a wata ayar Allah ya ce am yahsudunan nasa أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi lalle sune wa mutanen hasada ne akan falalar da Allah ya ba su da suwa ake da Yahudawa waɗanne mutane suke wa hasada sahabbai sai Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba mun ba wa zuri'ar gidan annabi Ibrahim littafi wal hikma kuma mun ba su hikima anan hikima ita ma ba qur'ani ake nufi ba hikima ana nufin fasahar bayani na littattafan da aka bawa ‘ya'ya da jikokin annabi Ibrahim, kamar annabi Yusuf alaihi salam, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, Rabbi kada a taita ni minal mulki wa allamta رب ni, قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث kaga tawilul ahadith a kissar Sulaiman ita ce hikimar da aka ba shi don yana cikin Ali Ibrahim. To mu dawo doron maganar. Qur'ani hikima ce, sunna ma hikima ce. amma da ka'idan nan da na gaya muku wacce Imam Shafi'i ya faɗa shine duk inda alkitabu da alhikmatu suka zo dori akan haka shine a kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko shakka babu kitabu shine Qur'ani hikima kuma shine sunna ubangiji madaukakin sarki yace wa anzalallahu alaykal kitab وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah yace da manzo Allah Allah ya saukar maka da littafi kuma ya saukar maka da hikima to ina wanda yace sunna ba hikima bace ba ita ake nufi a Qur'ani ba anan da sunan hikima zo ka fassara mana bari in arbacin su in maka fassara kuji yanzu wanda bai yadda da hadisai ba bai yadda da sunna ba bai yadda ita ake nufi anan ba abinda zai ce maka wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar maka da littafi wal hikimata kuma dai da littafi yanzu dan Allah
فبهت الذي كفر
ko mun gwarancinka ta yi wannan fassarar ballantana ubangijin talikai ya saukar maka da littafi kuma dai ya saukar maka da littafi to qur'anin sau nawa aka saukar to wannan waje na ɗaya kenan waje na biyu laqad manna Allahu 'alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة to anan ma Allah yana magana akan baiwar da yawa mu'minai ta aiko annabi yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah yawa mu'minai baiwa iz ba'atha fihim rasulan lokacin da ya aiko musu manzo dan cikin su yatlu alaihim ayati yana karantar da su ayoyin Allah wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafi wal hikma kuma yana sanar da su littafi ma'ana gwarancin da ko ba gware ba zai ba ballantana ubangijin talikai da haka malamai suka ce ga yadda fassarar take warawara yatlu alaihim ayati annabi yana karantar da mutane ayoyin Allah kaga nan tilawa kenan iya karatu iya karanta bakin to sannan wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su littafi to kuma nan sanin fassara da ma'ana kenan to sannan wal hikima kuma yana ƙara bayani na sunna ita ma yana karantar da ita shine daidai da ayar cikin suratul ahzabi da muka karanta wanda Allah yake jan kunnan matan annabi yace wa zkurna kutuna ma yutla abinda ake tilawarsa fi buyutikunna a dakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima shi ma ayoyin Allah dai da hadisai domin a ɗakin matansa annabi yake karantar da Qur'ani kuma ya karantar da ne hadisai haka Allah ya ce ku rinka tuna wannan baiwar da nayi muku a dakunan ku ake karantar da Qur'ani a dakunan ku ake karantar da sunna waje na gaba Allah madaukakin sarki yace yusabbihu lillahi ma fis samawati يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين To anan ma Allah madaukakin sarki ya ce yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Manzo Allah yana karantar da mutane ayoyin Allah wa yuzakkihim yana koya musu kyawawan halaye yana tsarkake zukatansu ta hanyar koya musu kyawawan ɗabi'u wa yuallimuhumul kitaba kuma yana sanar da su ma'anonin littafi bayan da an karantar da su baki wal hikma kuma yana tora musu sunna. nan ma ba zai yi ka zo ka ce yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyi wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su littafi wal hikma kuma dai yana sanar da su littafi ba Allah ba zai wannan gwarancin ba ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira to waɗannan fuskoki ya ɗan uwa akwai ire-iren su da yawa wanda Qur'ani yayi tarayya da hadisi a cikin su hadisi yayi tarayya da Qur'ani a cikin su kamar yadda manzon Allah ya ce ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه to sai dai za su iya ce maka to shi ma Qur'anin mu'jiza ne a'a shi Qur'ani ba mu'jiza bane kuma daman ba duk wahayin Allah ne mu'jiza ba ko a cikin wahayin Allah Qur'ani ne kadai Allah ya zaba ya mai da shi mu'jiza me ake nufi da mu'jiza abin da ba za a iya kwaikwaya ba at-taura ba wahayin Allah bace wahayi ne linjila ba wahayin Allah bace wahayi ne ba a kwaikwaye su ana kwaikwaye su ana kojarin su kuma Qur'ani ne ya tabbatar da su wahayi ne ashe kenan ba sharadi bane dan abu ya zama wahayi dole ya zama mu'jiza sai wanda Allah ya ga dama ya mai da shi mu'jiza ma'ana ya kalubalanci mutane in sun isa su iya dan ya hana musu damar iyawar ba za su iya ba to wannan amsa kenan amsa ta biyu zai iya ce ma to qur'ani ma hadisi ma za a karanta a sallah a'a ba duk wahayi ne ake karanta shi a sallah ba hadisi kudusi duk da shi bai yadda da shi ba wahayi ne ba a karanta shi a sallah bambancin sa da qur'ani ma kenan da kuma sauran fuskoki to ba wannan ba ce masa at-taura ba ba wahayin Allah ba ce wahayi ne Qur'ani ne tabbatar da ita kuma akwai ayoyi na at-taura an san su yanzu shi ya isa ya karanta su a sallah ashe rashin karanta su a sallah baya nuna ba wahayi bane to da ire-iren waɗannan fuskokin suna nan su ma da yawa dan kada ka bullo ta can ya bullo maka ta can kuma Qur'ani shi ya tabbatar da cewa maganganun manzon Allah ana kiransu da suna hadisi an gane ko domin suna kawo wata shubuha sai su ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa bi ayyi hadithin ba'da Allah فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن da wani hadisi ne kuma bayan Allah da ayoyinsa suke imani sai su ce hadisi anan ana nufin alhadisun nabawi hadisin annabi alhalin ba haka bane hadis a ma'anar larabci luga kenan ana nufin aljadid diddul qadim shi kansa qur'anin ai yana daga cikin sunayensa ne hadith Allah nazzala ahsana alhadisi الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين لا يخشون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يأتي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد gudaka dai qur'ani ma ana ce masa hadisi ga wannan ayar duk da zai iya ce maka ai ahsanul hadisi aka ce mafi kyawun hadisi tare da haka qur'ani hadisi ne wa man asdaqu minallahi hadisa ومن أصدق من الله حديثا da haka qur'ani hadisi ne to idan ka ce da wani hadisi za a yi imani da haka kai sai ka fassara da cewa hadisin annabi ake nufi ta shi ma qur'anin hadisi ne sannan qur'ani ya tabbatar da maganar annabi ma hadisi ce kuma dole a yi imani da ita wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ubangiji ya ce tuna yayin da annabi yayi sirrin wani hadisi da wata daga cikin matansa ma'ana maganar annabi hadisi ce maganar Allah hadisi ce to maganar da ba ta Allah ba da ba ta annabi ba ita ake nufi da kar ai imani da ita bayan ta Allah da ta annabi in ta ci karo da ta Allah da ta annabi shine soki burutsin larabawa soki burutsin tarihin da bai da tabbas shine fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna to sannan za su ce maka ai idan kun ce mana muna adawa da hadisi mun kafarta dan wannan shubha ma suna yawan fadarta sai su ce to ai sahabbai ma basu rubuta hadisi ba sahabbai ma su suka goge hadisai Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda a lokacin da manzon Allah zai bar duniya yace a kawo takarda ya rubuta wasiya sai sayyidina Umar yace ku kyale annabi zafin ciwo ne yayi masa yawa littafin Allah ya ishe mu sai su ce in kun ce da su yan kalakato Umar wannan da su bin da wannan kalakato wanda bai yi hadisi ba wanda wannan ƙarya ne amsa akan wannan shine daga cikin littattafan hadisai suka samo hadisan da annabi ya hana rubuta hadisai a farkon al'amari to ai a cikin waɗannan littattafan da kuka zaƙulo waɗannan hadisan kuke so ku kafa hujja da su to ai a cikin littattafan kuma akwai hadisan da kuma annabin ya ce a rubuta Abdullahi dan Amr dan Az yace na kasance ina zama a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin rubutu na duk abin da Annabi ya faɗa ina rubutawa yace sai wata rana manyan Quraishawa yana nufin irin su Abubakar su Umar suka ce ka daina rubuta komai saboda Annabi wani lokaci in ana darasi akan dan yi raha to ita wannan rahar ai ba sai ka rubuta ta ba Abdullahi dan Amr yace sai wani lokaci na dan daina rubutu ashe Annabi yana kulla sai tambaye mata rana yace ina abin rubutunka sai ce ai kaji kaji abin da aka ce da ni sai ce a'a uktub wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa as-sidiq abin da nake faɗa na rantse maka da wanda raina ke hannunsa wannan bakin ba abin da ke fitowa daga cikinsa sai gaskiya والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون to kaga wannan yana nuna maka cewa hadisai duk da su suka ce kar a rubuta hadisi amma kuma a lokaci guda su kuma suka ce a yi me a rubuta a hajjin bankwana bayan annabi ya yi huɗuba ta arfa mai tsawo akwai wani mutum sabon musulunta ne ana ce da shi abu sha bayan annabi ya gama huɗubar sai ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah wannan duk abin da ka faɗa ni yayi tsawo ba zan iya rike shi ba ya za a yi sai annabi ya kalli sahabbai ya ce uktubu li abisha ko rubuta masa Abdullahi dan Amr dan Az ya ce a dukkan sahabban annabi ba wanda nake shayi in za a yi gasar hadisi sai Abu Huraira Abu Huraira kai ya faɗi wannan yace ba wanda nake shayi sai Abdullahi dan Amr dan Az aka cewa Abu Huraira saboda me kake shayin sa yace fa innahu yaktubu wala aktubu shi yana rubutawa ni bana rubutawa To ka'idar shine ya ɗan uwa da farko annabi ya hana sahabbai su rubuta hadisansa saboda lokacin hadda Qur'anin su bata kwari ba dan kar ta rikice musu. Amma da hadda Qur'anin su ta kwari suka saba da larabcin Qur'ani to daga nan sai basu suke rubutawa domin ba wai sahabbai ba ko kai yanzu in ka san Qur'ani ko baka haddace shi ba ka laƙanci Qur'ani kayi sauka ta zuƙu mai kyau biye mai kyau to in an haɗa larabci za ka iya gane na ƙur'ani da wanda ba na ƙur'ani ba. Amma idan kai lagwalagwa ne, إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
don haka larabcin ƙur'ani larabci ne gangariya. In dai ka ƙware a larabci to ana yin na ƙur'ani za ka san daban yake. To lokacin sahabbai ba su riga sun kai wannan gabab ba, ba su kai wannan gacin ba. Kuma ko yanzu ka shiga gari, ɗan jigari jigarin ɗan Islamiyya, kai ba wai a ƙasar Hausa ba, ba wai a Afirka ba, ko a ƙasar Larabawa. Idan ka haɗa masa larabci sai ya ce sadakan lahul azim. Saboda bai goge ba, amma idan ya goge to kana yin larabcin Qur'ani ya san wannan ba gama garin larabci bane ba to wannan shi yasa da farko annabi ya hana rubuta hadisi daga baya kuma me ya halatta to kaga sifar munafurci ta tabbata gare su sun yi imani da sashi sun kafircewa sashi afatu'minuna bi ba'dil kitabi أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون to abubuwan da sunna take wa Qur'ani jigajigai guda hudu ne abu na farko sunna tana zuwa don ta bayani na wani abin da ƙur'ani ya dunkule shi wanda daman shi ƙur'ani dunkulewa yake sunna ita ce take fashin baki ta bayyana kamar yadda Allah ya ce daman ya saukowa da annabi ƙur'anin ne don ya bayani wa anzalna أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce da annabi mun saukar maka da wannan Qur'ani ne dan kai wa mutane bayani. Zai ce maka ai Qur'ani daman da bayanansa. Idan ba ka da wayo na ilimi zai rikita ka. Qur'ani Allah ya kira shi da mubin. Kuma an ce annabi litubayyin. Akwai bambanci a fili tsakanin mubin da litubayyin. Abu bayyananne amma ga mai bayanin. akwai rikitarwa a wannan babu rikitarwa Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce zance ne dalla dalla filla filla to amma su waye suke fasa bakin su fayyace dan mutane su fahimta malamai an gane ko misalin shine kamar abinci da mai cin abinci akwai cin karo tsakanin wannan ga abinci ga kuma mai cin abinci ai akwai bambanci da haka Qur'ani kitabun mubin ne ma'ana littafi ne bayyananne amma waye zai bayyana shi shine manzon Allah litubayyana linnas to shi kuma manzon Allah yana bayyana Qur'ani ne ta hanyar hadisai da haka aikin farko da sunna take wa alqur'ani shine ta bayyana shi abinda qur'ani ya dunkule bai fasa bakin ba ita ta zo ta fasa bakin a fahimta za mu zo kan misalai akan haka abu na biyu sunna ta ne wa qur'ani sharhi ya zama Qur'ani yayi bayani amma sai yayi shi a takaice shi kuma manzo Allah sai yazo yayi me fadada bayani fadada bayani sharhi kenan akwai bambanci tsakanin bayani da ƙarin bayani sharhi a larabci ƙarin bayani a Hausa sannan sunna ta ne wa Qur'ani taqayidi taqayidi shine idan Qur'ani ya faɗi abu ba iyaka sai sunna ta zo ta iyakance za mu zo misalai insha Allah abu na ƙarshe shine taukidi ƙarfafawa ya zama abu sunna yadda ta faɗe shi haka Qur'ani ya faɗe shi babu ragi babu daɗi wannan ƙarfafawa kenan akwai fuskokin da yawa da malamai suka faɗaɗa bayani dangane da haka amma waɗannan su ne jigo to waɗannan ƙa'idoji da muka faɗa wanda Qur'ani yake wa sunna sunna take wa Qur'ani hidima a cikin su ka ɗauki rukunnan musulunci guda biyar kaɗai a matsayin misali ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ayi imani ko ba haka ba ayoyi da yawa na Qur'ani bal ma ya kira wasu da muminai ma'ana har ma sun bi umarnin imanin ko ba haka ba to shin wannan imanin yaya yake yaya ake yin sa misali Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا wannan ayoyin da ire-irenta suna da yawa a Qur'ani Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani to yaya ake imanin menene rukunnan imanin menene abin da idan mutum yayi za a ce yayi imani menene abin da idan mutum bai yi ba za a ce bai yi imani ba qur'ani ya bada abin ne a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da mu yadda ake imani kalmomin da za a faɗa ya zama an yi imani in na abin faɗa ne abin da za a kudirce a zuci ya zama an yi imani in na kudirin zuci ne abin da za a aikata a gabbai na zahiri a matsayin imani ina aikata ne wannan duk sai ka zo sunna zaka samu wannan duk da su ba su yarda da kalmar shahada ba sun ce ai babu ita a Qur'ani ko kuma su yi kama kaman su su ya fito can su ya fito can su ya fito can kaga kalmar shahada a wajen dukkanin musulmai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shin wannan kalmar ta zo a Qur'ani babu ita a sunna aka same ta ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalmar a ciki haka yadda take bata zo a Qur'ani ba sai dai ka ce la ilaha illallah ta zo a wani waje muhammadur rasulullah ta zo a wani waje amma ba a hada suka zo ba to hada su din a faɗe su a lokaci ɗaya da manufar shiga musulunci sunna ce ta zo da shi sunna ce ta zo da shi abu na biyu sallah bayan imani ma'ana kalmar shahada kenan sai kuma sallah ba inda ake wasan kura da waɗannan mutanen irin sallah ba inda suke tsirara irin sallah Qur'ani ya ce ai sallah wasu daga cikin su suka ce ai addu'a ce kawai wasu suka ce raka'a ɗaya ce kadai wasu suka ce a akwai rakawoyin amma sai suka koma bituwa. wai sai a kawo ayat suratul fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wannan ayar ita ce take faɗar adadin raka'o'in Allah dan Allah ma ko dan alifin babun ne kai dan babbaku alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fadiris samawati makagin sammai wal ardi da ƙasa ja'ilil mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan yan aike kuli ajnihatin ma'abuta fakarai masna bibbiyo wasu lasa uku uku wa ruba'a da hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha'u yana ƙara abin da yazo cin halitta ina magana sallah ne ina magana sallah ne naga titibiri ɗan kwanakin baya wai ya ce ai adadin sallolin suna nan a Qur'ani sai rinka kawo waqi musalla waqi musalla waqi وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات sai kawo akimis sala akimis sala guda goma sha bakwai waɗanda suka iya zuwan masa a kwakwalwarsa don ba iyakar su kenan a Qur'ani ba sai ce wai su suke nufin adadin raka'o'in sallah a rana da wuni sha bakwai ne to mu ɗauka hakan ne salaman jadaliyan yaushe za a yi su yaya za a yi su karanta fatiha a sallah a ina aka same shi a sunna ƙur'ani kawai ce a karanta ƙur'ani amma bai ce a karanta fatiha ba faƙara ma ta yassara min alƙur'ani ما تيسر من ku القرآن karanta abin da ya sauwaƙa na alƙur'ani a tsaye za a karanta a ruku'u za a karanta a sujada za a karanta a kwance a rigingine duk ƙur'ani bai faɗa ba dole sai sunna ce za ta gaya maka karatun a ina za a yi shi bahaushe ya ce dole wannaki kuma dole hakan suke yi duk da sun ƙi yarda abin da za su ce maka a ƙarshe ai ita sallah ga datta aka yi haka aka gani iyaye da kakanni to ai ita ce sunnar wane ya ga ni daga wane har zuwa ga annabi ai shine sunnar haka sahabbai suka ga annabi yana yi tabi'ai suka ga sahabbai suna yi tabi'ut tabi'ina suka ga tabi'ai suna yi tabi'ut tabi'it tabi'ina suka ga tabi'ai suna yi har ya zo gare mu da haka an ƙi cin biri ne an ci dila to haka nan idan da zaka zo aikin haji shi yasa in dai da qur'ani zaka dogara wallahi ba zaka iya sallah ba shi yasa na gaya muku a cikin yan akidar akwai waɗanda suke kafirta sauran da su suke yin sallah irin tamu suka ce sallah irin wacce mutane suke yi ba ita qur'ani yake nufi ba idan muka zo babin azumi Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi azumi domin bayan sallah zakka kai a cikin rukunin musulunci bayan sallah sai zakka qur'ani ya ce ayi zakka me za a yi wa zakkar yaushe za a yi zakkar kudin nawa za su kai a yi musu zakkar babu wannan a qur'ani tun daga fatiha zuwa nas babu wannan idan za ka bi doron qur'ani wajen zakka to kullun a cikin ta kake kamar yadda kullun kake sallah amma in ka koma zakkarka sai sau ɗaya a shekara to ƙarya kake ka saba wa Qur'ani musamman shi Qur'ani yana hada sallah ne da me da zakka to ba sai ka yi su iri ɗaya ba wa aqimu salatu zakka da ka yi arba'a da zakka وآتوا الزكاة dan haka idan kai asuba take ba da zakka azhar take ba da zakka la'asar take ba da zakka saboda wa aqimu sala wa atu zakka kuna yin sallah ku yi zakka mun gansu sau da dama suna yin limanci suna yin abin nan suna yin sahu suna yin hadda mamu hadda kabalu yau kwanan nan wata sabuwar yaudara hadda jan carbi sai dai abin ba mamaki carbin na coci ne a coci aka ja shi kaga wannan ba matsala bace amma in ba haka ba sai ka ce to kai da kace baka komai sai da qur'ani kawo min ayar carbi a qur'ani kawo min me za a ja in za a ja carbin a qur'ani mu dawo maganar azumi wanda duk bai yadda da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yi azumi ba saboda me saboda idan ya kama azumin bai da lokacin denawa abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ce ya ko wadanda suka imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wadanda suka gabace ku da haka azumi wajibi ne yaushe za a yi shi idan ka ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran babu magana azumi ana sunna ce ta tantance a watan ramadana za a yi nan kawai ana magana saukar da qur'ani ne sai aka ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran amma ba ta akai sumu fi shahri ramadana ba idan ka ce mana ayyaman ma'aduda da kwanaki ƙididdigaggu to waɗanne kwanaki ne ba ƙididdigaggun ba suwaye ƙididdigaggu shawwal ba ƙididdigagge ba ne rajab ba ƙididdigagge ba ne januware ba ƙididdigagge ba ne februare ba ƙididdigagge ba ne to a wanne za ka yi azumin ka disamba ma ƙididdigagge ne Taka dole sai ka koma wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta tantance maka shi ma anan ca za su yi ai azumin gada akai to dai sunna kenan ma'ana gani akai annabi yayi sahabbai suka gani suka yi tabi'ai suka ga sahabbai suka yi tabi'u tabi'ina suka ga sahabbai suna suka ga tabi'ai suna yi suka yi har abin ya zo mana ita ce dai sunnar da baka so a faɗa to ballantana a zo uwa uba aikin haji ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walillahi 'alan nasi hijjul bait ولل- ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah ya ce wajibin Allah ne da ya dora wa mutane su je su ziyarci ɗakin Ka'aba da niyyar aikin haji amma wanda ya samu ikon zuwa to me ikon ikon shine lafiyar jiki ikon shine tikitin jirgi ikon shine tafiyar kafa dole sai ka fita daga Qur'ani zaka samo menene sabil din domin kalmar sabil ta zo a Qur'ani a wajaje da dama فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا من استطاع إليه سبيلا to wanda sabil ake nufi da liman istata alaihi sabila sai ka fita daga qur'ani wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika aikin umra da aikin haji ga Allah ya ake cikawar sai ka fita daga qur'ani al hajj ashhurun ma'lumat watannin aikin haji watanni ne sanannu ina suke a Qur'ani babu su sai ka fita daga Qur'ani zaka same su wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al bayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima tawafin nan nawa ake yi daga ina ake somawa daga ina ake karewa Qur'ani bai faɗi adadin tawafi ba in Qur'ani zaka bi doransa to in ka fara tawafi daga ranar da ka shiga maka sai ranar da zaka fito ai ta tawafi aka ce in ma ɗaya ka je kai sai mun tambaye ka ina ka samo ɗayan ballantana ka wuce ɗaya kai bakwai to a ina aka samu bakwan kaga dole sai an komo sunna To da haka ya ‘yan uwa masu albarka wannan aƙidar babu abin da ke cikin taface bankaura da baragada da shiririta. Kuma sau da dama, kamar yadda malamai suke faɗa, Allah yana so ya daɗa nuna mana gaskiyar annabtar manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wasallama, domin duk waɗannan abubuwa manzan Allah ya faɗe su. abinda na fara buɗe mana magana da shi shine hadisin al-Miqdam ibn Ma'adi Karim da manzo Allah yace za a yi wani zamani da wasu mutane za su zo a karanta musu hadisai na su ce ba ruwan su su Qur'ani ya- ya ishe su da wannan abin bai faru ba tare da hadisin ya inganta to da sai ai shakka akan manzancin manzo Allah Yoso da dama fitina ta kan faru, kan faru wacce annabi ya faɗa, hikimar Allah in ta faru muminai su ƙara imani. Ku kalli abin da ya faru a yakin Ahzab. Tun kafin a zo yakin Ahzab sai da manzo Allah ya gama bawa sahabbai labarin me zai faru. Ana nan ana nan ku sai ga abin ya faru. Shine Allah ya ce falamma ra'al mu'minuna al-ahzab.
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah ya ce falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga kungiyoyin taron dangi na kafirai da suka zo za su yaki annabi a Madina bayan annabi ya faɗi labarin zuwan su tun kan su zo qalu sai sahabbai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan labarin shine abin da Allah da manzansa suka gaya mana zai faru wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo sun yi gaskiya to sai Allah ya ce fa wa ma zadahum su ba abin da ya kare su illa imanan wa taslima sai imani da da sallamawa da haka ya kai ahlus sunna ya kai wanda ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah ya kai wanda ka yadda da Qur'ani ka yadda da sunna samuwar ita kanta wannan fitina ta kala kato kara maka imani zai domin wannan hadisin da muka karanta hadisin Miqdam sama da shekara 1500 fa manzo Allah ya faɗe shi kuma gashi a yau yana faruwa daka alamun min a alamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabtar manzo Allah tabbas gaskiya manzo Allah yayi gaskiya hakan za ta faru to sannan ya ɗan uwa masu albarka faruwar irin waɗannan fitintunu na ƙarshen zamani ga dukkan mai imani yana daɗa zage dantse ne da shiryawa wajen bin tafarki madaidaici da kuma neman tsarin Allah daga faɗawa fitina Yaso da dama idan ana karanta maka ayoyin da annabawa suke roƙon Allah shiriya, in ba kai tsaye ka yi tsan ba sai ka ɗauka to kamar ba su da ma'ana. Yanzu annabi ya rinka cewa Allahumma hadina fi man hadait. Annabi ya rinka cewa ihdini limaktilifa fihi min alhaqi bi iznik. Kullum a sallah ka rinka ihdina siratal mustaqim to me hikima? Akwai hikima. Hikimar shine waɗannan fitintunin da za su yi ta zuwa suna zabtare mutane su ɗiba a can su ɗiba a can su ɗiba a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a ƙarshen zamani ya ce al'ummar yahudawa sun kasu kaso saba'in da ɗaya nasara sun kasu kaso saba'in da biyu al'ummarsa sai ta kasu kaso saba'in da uku sai manzon Allah ya ce dukkaninsu ‘yan wuta ne sai ƙwaya ɗaya sahabbai suka ce suwaye ƙwaya ɗayan sai ce allazina alama ana alaihi liyauma wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to kaga tun kafin faruwar fitinar manzo Allah ya gaya maka maganinta da warakarta da mafitarta kai kokari ka tsaya akan turbar annabi da sahabbai to sai a tambaya shin sahabbai sun yarda da hadisai ko ba su yarda da su ba su waɗannan fa shashashin mutanen wal iyazu billahi har fa musulma sunan sahabban suke yi yanzu kwanan nan naga wani yana cewa ina wani zancen Usaini wai ce maka jawo ayar wai Usaini sai an jawo ayar
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Larabawa suka ce idan rana ta fito a tsakiyar wuni sai aka nuna wani mutum aka ce ga rana sai ya ce ban yadda ba sai an gaya mun hujja yanzu akwai mahaukacin da ya kai shi suka ce wa laysa yasbutu fil azhani shay'un idza hataja an-naharu ila dalili wai in rana tana bukata sai an kafa hujja sannan za a yadda rana ce a tsakiyar wuni to babu abin da za a yadda da shi kuma a duniya yanzu duk duniyar musulmi ta yadda cewa to ai sai ka ce annabi ma kenan ba a yi shi ba kawai sunan aka faɗa ko ba haka ba yanzu shi fa a wajensa bisa ga wannan ka'idar tasa ba a yi na na Khadija ba babu ita ba a yi Aisha ba babu ita ba a yi Hafsa ba babu ita ba a yi Zainab ba ba a yi Juwairiya ba ƴaƴayen annabi gaba ɗaya ba a yi su ba dan ba wanda sunansa ya zo a Qur'ani kawai an ce dai annabi yana da ƴaƴa mata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika amma ba inda aka ce annabi yana da ƴaƴa maza da ka shi a wajen sa annabi bai da ƴaƴa maza dan babu ayar da tace ƴaƴanka maza kaga wannan shiririta ta kai matukar shiririta shine naga wani a comment section yace masa to kai ma gaya mana ranar da babanka ya auri babanka Qur'ani jawa ayar in ba haka ba ba ai aure ba in ba haka ba ba ai aure ba
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت to للكافرين
kaga wannan in ka auna masa da irin ma'auninsa kenan da irin ma'auninsa da haka ya ƴan uwa masu albarka Qur'ani ba zuwa yi ya bada tarihi da labaran duniya ba Qur'ani yana bada labari mafi kyau ne shi ma kuma ba dan labari ba sai dan darasi darasi laqad kana fi qasasihim ibra لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب inna fi zalika إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار da haka labarin Qur'ani inda za a ɗauki darasi kawai yake faɗa kuma wannan Qur'anin da Allah ya kawo shi mai izo 60 wanda ya gagari da yawan masu shekaru 60 a hakan ma to da ya wuce haka ya kuma kake tsammani yanzu da wannan Qur'anin sai an kawo sunayen matan Annabi duka a cikin sa sahabbansa duka a cikin su a cikin sa komai sai an faɗa da Qur'anin sa ya fi izu miliyan ma ya fi izu miliyan to ko in ya fi izu miliyan wa zai iya haddace shi ba zai haddace ba to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ba mu mafita akan ruɗin ƙarshen zamani ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada sai ce kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwan da in dai za ku yi riko da su ba za ku taɓa fata ba har abada littafin Allah da sunnata kuma manzo Allah ya ce ba za su taɓa rabuwa ba har ku zo ku tadda ni a gindin tafkina wani dan uwa ya bani labari a kasar Nijar wata rana mun je wa'azi yace malam ai kamar yadda Bahaushe ke cewa maganin shegen buri karan maguzawa maganin shege dan banza yace a wani kauye ne aka samu wani mai irin wannan akida shi bai yarda da sunna ba sai mutanen kauyen suke so su ladabtar da shi a aikace shikenan sai babansa ya mutu sai suka ce to ai duk abin da muke yi mu ba daga Qur'ani muka samu ba sunna ce ta koyar da mu kai kuma baka yarda ba wankan gawa kawo mana ayar a Qur'ani babu salik kafani kawo mana ayar a Qur'ani babu sallar gawa kawo mana ita a Qur'ani da wannan sigar da ake yi sunna ce ta koyar qur'ani ta yi ai sallah wa salli alaihim wa la taqum ala ahadin minhum mata abadan wa la tusalli alaihi ko wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi kar kai musu sallah to shin sallar irin yadda ake yin hakan qur'ani ya faɗa sunna ce ta yi wannan bayanin da sallar gawa da sallar azhar da la'asar duk salli aka ce musu da salati duk salli aka ce musu da addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim salli aka ce musu to wace ake nufi sai ka dawo sunna da haka sai suka ce masa mun baka daga nan zuwa awa kaza idan ka yi tilawa ka fito mana da waɗannan ayyukan za mu zo mu taya ka rufe ubanka in ba haka ba ka san yadda za ka yi da shi قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wallahi a ƙarshe da ya ga gawar ubansa za ta kumbura sai ya dawo ya ce na yadda a zo a yi ba shi kenan ana iya fita daga ƙwar'ani a yi aiki da hadisi kuma hakan ba laifi ba ne hakan ba laifi ba ne ba da haka ya ɗan uwa masu albarka bayan ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan alƙur'ani ta hanyar fahimtar magabata abin da zai tseratar da kai daga fitintinin ƙarshen zamani addu'ar Allah ya tabbatar da kai malamai suna cewa kada ka yi mamaki dan ka ga mutum ya bata bata ta fi sauki ka fi mamaki idan ka ga mutum akan shirya shirya ta fi wahala la ta'jaban an halikin kaifa hawa bal fa'jaban an salikin kaifa naja wannan shine sirrin da yasa banzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shine shugaban shiryayyu amma kullun roƙon Allah ya bashi shiriya ya tabbatar da shi akan shiriya yana daga cikin addu'o'in bayin Allah na kwarai wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Imam Ahmad da Imam Abu Dawud sun rawaito hadisi daga Ummu Salama tace sau da dama idan annabi yayi sallar yana sallar dare in ya kafa goshinsa a ƙasa tace ina jin yana yawan cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya mai juya zukatan bayi ka tabbatar da zuciyata akan addininka ummu salama tace wata rana dai nace da annabi me yasa kake yawan wannan addu'a sai ce ya ummu salama dukkan zukatan bayi suna tsakankanin yan yatsun ubangiji ne guda biyu yana juya su yadda ya ga dama manzo Allah ya ce ku yi kokari ku yi ayyukan alkhairi kafin fitintunu su zo su sha kanku lokacin da mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kafiri ya yammata kafiri kafin gari ya zama mumini sur'atu taqallub saurin caccanjawa al'amura to wannan shine abubuwan da suke faruwa a irin wannan lokuta wallahi ya ɗan uwa ga wanda Allah ya natsar da shi ga wanda Allah ya bashi fahimta mai kyau ko ba a yi maka irin wannan wa'azin ba in ka tsaya tsam kana kallon abubuwa da idan basira za ka gane cewa lallai mutane ana cikin mawuyacin hali lallai mutane suna gaggawar kai kansu zuwa ga halaka suna gaggawar kai kansu zuwa ga wutar jahannama Allah madaukakin sarki ka tsare mana imaninmu Allah ka kare mu daga fitintunin ƙarshen zamani Allah ka kare mu daga canjawa daga imani zuwa kafirci Allah madaukakin sarki ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani da rahamarka da jin kanka ba dan halin mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum